أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗuwarmu a markaz ahalu suna jama'a wanda ke gwalkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna 26 ga wata na safar hijira shekara 441 wanda ya dace da 25 ga watan goma shekara 2019 yau insha Allah muna dai cikin tafsirin suratul hijir mun tsaya aya ta 50 a darasi na ƙarshe kin za mu tashi aya ta 51 insha Allah kahin nan akwai tambaya guda biyu ɗaya tana maganar cewa iya da kanti na kayan saidawa iri-iri to maganar zakka yaya zai zakkar wannan kaya zai aiki da farashin da ya so ko wanda yake saidawa ko wanda yake farashinsa a yanzu a takaice dai matsalar kurin cewa farashin da aka siyo ko na za a saida don wannan matsala ce zaka ji malamai suna sabanin fatawa kan shi abinda ya kawo hata malaman sunna abinda ya kawo sababin irin wannan sabani wanda ya karanci kaman tamamul minna da albani ma suna taliki ya yi manganu na magabata akwai sabani akan zakar uruda litijara saɓani a kan zakar kaya wanda ba kuɗi ba ba kayan gona ba wannan saɓani na magabata shi kawo misali shi albanin rahimahullah ya ga shi a littafin shi bayanin ma da yake yi ya ga magana a cikin dukiya ta irin tijara ba kuɗi ba kayan gona ba wannan zaka da ake kaddarawa dinare kaza jika kaza iya gabata ciki illa zaka mutalaka kurin yin sadaka alal talak wannan ya kawo hujjoji na magabata cikin malaman tabiya masu ganin babu nasi kararar zaka ta udul tijara to irin wannan sabanin shi yake kawo to in aka ce za a yi zakkar kayan saidawa za a yi aiki da kayan da na so kayan wannan akwai matsalashin lokaci zan yi so kayan misali jika hamsin hamsin yanzu yau ya koma jika arba'in ko jika talatin ana samun hakan zan iya cewa yadda nake saidawa yanzu iyawa ina saidawa jika 20-20 yana hudda jika 20-20 na da kwana biyu iyawa ya yi ƙasa goma goma sha biyar biyar ko ya hau wannan dalilin sa irin wani matsalolin sa irin wani ya ce a yaki da aka so to amma irin wannan tsakatsakiyar magana kan wancan magana da shi yake yi mutum na ya kiyasi ya ga wannan kayan da ko ta lalace ya nawa ko ta lalace misali ana san a misalin kasuwa ce ya kaza ya kaza kurin dai kiyasi gaske magana kiyasi ne wanda za a yi kwatamce da neman dai sabke wani haƙƙi na Allah ko huta daga cikin laifi kun a yi kiyasi a ganin wannan kayan zai don babu gaskiya irin irin na dinar ko kayan gona shi ne ke da magana da tadi wannan rashin wannan madoshi zaka yanzu suke sabani akan fita zakka ma gaba daya akan kayan saidawa haka dai kenan abin da yi kullum mutum ya kokarin huddawa dan dai baka asara ba ka samu lada kuma ka daga cikin shakka kenan dai mutum ya kiyasin yanzu ga wannan kayan gaskiya dai ko ta lalace ya kaza kurum shi ne abin da dai wallahi alam sai ta biyu maganar dan wani ya san ko ya jin wa'azi ne yace ya kaman abin da ya fahimta na wa'azin da ake yi to a cikin kungiya biyu wace zai shiga ta izala da ahlus sunna wal jamaa da izala da ahlus sunna wal jamaa wace zai shiga eh an wa abin da yake kawo haka akwai wani abu wanda wasu jahilai suke hodi kuma kai ma daga sanin yaka yarda yaka mai kauya wani kai zai wani mummu izada muke kana ne izada nake za ta maka mai izada kake wani ya san sani mana magana wa ma ya tsaye haka nan kurshi izada ki mu izada muke mai izada ya kamata wani kuskure ne mutane ba su fahimta ba suke yi kai da ka fahimta sai ka mutum wannan bayani izada kake a ni ba zala ba nake musulunci nake sunna qur'ani da sunna qur'an izala izala kungiya ce mai wa'azi a yi wannan aiki kurum izala kungiya ce ba addini bane kuma muku bayani babu addini izala babu addini izala izala kungiya ce mai kira zuwa ga kitabu sunna ala fahmu salafu salih shine aikin wannan kungiya babu addini suna addini izala ke dan mutum irin wannan fahimta kai ka fahimta abin da ake ni yi mishi bayani wannan babu addini da ake shiga irin na ɗariƙa a baka ga shirin da ya baka ga mai baka ga mai hudda kan ka zaka wuta a'a kungiya ce kuma wani kungiya hakikanin ta tana Najeriya a Najeriya cikin kungiya ce mai wa'azi mai da'awa wanda alherin da'awa ta ya kama nan muka fahimci Qur'ani da Sunna Allah saka masa alheri a nan ahlus sunna wal jama'a da muke gani ana a bayan mu kahin ayi kungiya yake irin sunna wannan musa musa wannan markazin markaz ahlus sunna wal jama'a don nan ne cibiyar suna da makarar duk wani a kai a kawo suna da makarar cibiyar ta ko daga na ka zo an ce maka zauna kin shi za ka sa nan markas cibiyar yake santar santar harsunar jama'a ko ta kungiya kake ka zo nan tushen ka ne tushe ne na na sunna da makarar ba da mai dole kungiya da aka yi harsunar jama'a ai kungiya mai sunan harsunar jama'a amma ta biyo bayan wannan suna kenan ba wannan ba sunan kungiya bane ba sunan markas kin ne kenan coach kungiya ba ta abinda zaka gurin ka tsaya yan uwa kullun kiran ahlus sunna da jama'a ko in ce suna na izala kurin kira ne ake yi malume ke yi mutum ya wadatu bautar Allah yadda kai alƙawari la ilaha illallah muhammadu rasulullah kurin ka tsaya wannan alƙawari da kama Allah bautar Allah babu abin bauta da gaskiya sai Allah muhammadu shi kuma manzo ne na Allah kinan baka bautar Allah he yanda Allah ya ce yanda manzon da Allah ya koyi baka aiki da naka da haka naga ana yi ba ruwanka da bid'a shi ne zaman ka ahlus sunna wal jamaa ko zaman ka dan izala a wannan kungiya amma mu gane kinan kai mun ka gane wannan izala ga abin da ake ni babu addini mai suna izala hace iya izala a wani kungiya ce mai wa'azi mai dawa ahal suna jama'a kungiya mai mai irin wannan wa'azin na kitabu suna suma kuma ala fahimu sarfa sale yan wahata dan dariƙa zai ce qur'an bai kan qur'ani sunna amma zai yi wata fahimta ta wani ko yanzu ma ce daga aya kaza ya fahimci kaza abota ma Allah kaza shine kadarin to amma ahlus sunna jama'a duk abin da aka yi na ibada ya zama iya da tushe Allah ya ce annabi ya ce a aikace manzo Allah ya aikata kaza ba yin ibada da kiyasi an kama na an kama na wannan shine kenan na dan uwa ka gane kurin kana na musulmin ka musulmi kake dama cikakke musulmi abinda ake nema gare ka ka wadatu da qur'ani da sunna akan fahimtar magabata na kwarai Allah sa an gane za mu tashi aya ta 51 insha Allah rahma bismillah هل أتاك حديث النبي وأنت في إبراهيم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجنون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونبئهم عن ضيف إبراهيم in wa za mu ji dai magana na ibrahim alaihissalam a cikin alkurani wuri da dama ganin shi ne baban annabawa wanda wannan iya karantar da wasu darussa a cikinta sai allah ke ce manzan shi wanda bihim ka ba su labari a kan mi an dafi ibrahim kan bakin ibrahim alaihissalam wannan baki baki ne na musamman ba na yau da kullum ba sai ke gaya maka abin da yi wa kan kan wannan baki idza dakhalu alayhi fa qalu salama lokacin da suka shiga wajen ibrahim alayhi salam sun mai irin daman sallama da duk masu imani sallama ta assalamu alaikum to ya nan duk da nan ba magana amsa sallamar ya Allah ce qala inna minkum wajilun sai ya ce mu dai kenan gaskiya muna cikin halin tsoro game da ku mun yi wa qur'ani ka ɗauko nan ka ɗauko nan yake gama yake baka ta masala yake gane masala a kusa nan kurin ya kawo magana tsoro ba sababin me ya kawo tsoron me ya kawo tsoron kuma irin wannan sallama da suka zamu samu amsa a wani wuri wani idan za mu koma hud kayan hud cikin zariyat inda Allah yake jan hankali na hal ataka hadis da Ibrahim mukarrami هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل فقربه إليهم قال ألا تأكلون نعم حسبك نعم الله سبحانه وتعالى yake cewa hal a taka hadisu da fi ibrahim al-mukarami na ya gama ma irin matsayin bakin yadda ake karama baku ya ce shin labarin bakin ibrahim bai zo maka ba mana ya zo maka wani an san an ce an ya cika ana mata da tashawuk dan a ja hankalinka a baka labari wani labari ne an so a ja hankalinka wannan ko da biya a ko a Hausa akwai wannan kalma na san baka na aka yi wani abu sun ce wani ni ka ga abin da aka yi jiya ka san baka na ba gani ba amma daga jin haka san ina so in baka labarin kama a gaban ka aka yi shine magana a ja hankalinka a baka wani labari shin labarin baƙin Ibrahim bai zo maka ba ya ce almukaramin baƙi abin karramawa kinan kwarai a nan akwai wani wuri ne wanda aka karanta da kai da girman baƙo da karrama baƙo da iya cikin ɗabi'ar wani bawan Allah ibrahim alaihissalam girman baƙo idan dakhalu alaihi faqalu salama qala salam aw munkarun suna shigowa gaisuwa ta musulunci sun mai sallama ya mai sallama malaman bayani na cewa kalmar mai da qala salamun da fataha ga zamce da damma tana ba da dawan musabat mana usubut ta yi karhi wajen jawabi akan ma'anar akan tasu shi da ya mai da sallama kamar suka mai sallama ta kan mun karo to wannan a wannan wuri an mun samu dai cewa gashi baki ne abin karamawa ya yi sun mai sallama ya maida da mafi kyawun sallama to a bayan haka Allah ke cewa farag ila ahalihi nan yanzu baki na zawa ana gaisawa karamci na kaka kasan akwai ba su duya mutum na adam zai gidanka ko bako bai so ka sha wahala iya wa'anda zai gane za ka hidima ya hana ka to wannan cikin karama wanda ya saba yi bai so masu gano me za a yi alace fara ga ila ahali sai dan sulale ka yasa amma amma ba gano ba sai sulale wuce wuta ba tare ba shawarar su amma me ta ila ahali yadda ya koma gida ke yanzu yanzu kenan me yazo farja bi ijlin sabil iya zuwa he nemo a cikin dan marka yidi wani mai mai kosheshe eh ya je nemo aka gyara can zamu je aka ya kawo da marakin shi da faqarabahu ilayhim ya zo da wannan dan maraki ya kama baki wanda kuma ya ga wani alama dai ala taakulu anan ne fa auji da minhum khifa tsoro ya kama shi a can hud zamu gano me ka tsora a cikin mabulan ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ na'am ta Allah ta cewa wala qad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra qala salam qalu salaman qala salam Allah ce lokaci hakika manzannin mu nan kenan mala'iku ne dan gane wannan bakin baki ne na mala'iku laka tabbatar maka wala qad ja'at rusuluna ibrahim bil bushra bakin mana manzannin mu wannan bakin kenan baki ne manzanni mala'iku ne daga Allah subhanahu wataala sun zo ma ibrahim bil bushara da bushara bushara ko an ce bushara a hausa an sani wani labari mai daɗi mai faranta rai muna labari bin alisalam iya cikin wani hali na ya yi hijira ya bar dangin shi ya bar kowa da kowa ba shi da kowa sai allah he mata shi ta imani da shi sai lut kafin shi ma allah ya koshi to a wannan hali wannan baiwa wannan wani tsohon mata shi Allah ba ta aiwa ba bayan lokaci ya samu ya samu Hajar wai Annabi Isma'il bayan ta ayu ya kai ta can tun na doguwa ya kai wannan mata amarya ta baya a can Makka yanzu iya nan tare da wannan tsohuwar mata wadda bata samu aiwa ba kuma ita ce farkon mai imani da shi yanzu suna tare da wannan mata ne ita wannan tsohuwa uwar gida Sara mai imani tsohuwa mai imani yanzu tana suna tare da ita ne a inda ya take a nan ne Allah ya yako da mala'iku suka zo a siffar mutane eh manzannin ubangiji ne amma na mala'iku sai lokacin suka zo da wannan bushara zuwa ga Ibrahim alayhi salam qalu salama qala salam suka mai sallama ya mai da sallama yanzu kenan an karantar da mu baki ne amma na mala'iku Allah ta fama labisa an ja bi ijlin hanin ba a ɗan ji ba nan ba a ɗauki dogon lokaci suna zawar mala'ika wannan bakin suna zawa ba tare ba da ɓata lokaci sai ka ya zo bi rijlin haniz wancan dan mala'ika ya ce samin mai kiba ashe mai shi akai gasa shi akai eh ya sa wuta an samu wuta sai da hidima ka yi zo sai da aka yanka aka gyara aka gasa tukun ya kawo wannan baki bi ijlin haniz dan malaki wanda yake saba aiwa kuma suna ta kuma hada gashashe yanzu kenan ya kawo baki abinci me ya kawo tsoro ta da aka ambata falan ma ra'a aidihim la
tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifa قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط نعم فلما رأى أيديهم لا تسير إليه نكرهم lokacin da ya lura ya kama riki a gashe ya ajiye gaban baki da ya lura ya ga hannunsu la tasiru ilai bai kaiwa ga wannan nama sai tsoro kenan ka san ana gudun nan mutumin ya mugun ba ya zo ya so mai ci ana ba dan kan mai zama ya ma rahama sai ka taba kayanka kina he tsoro ya kama shi ka aje miyagun baki ne dan ya ga abin da ya na karamawa ba sa taba na kirahu ya dan kyamaci tsoro sai kama shi a nan kenan ganin ya tsorata ko wancan tsoron hal ana gane tsoron a jikin shi wa aujasa minhum khifa tsoro ya kama shi daga wa'annan baki da ya ba abinci suka kici kin sun lura qalu la takhaf daga za su kwantar mai da hankali cewa la takhaf kaka ji tsoron komi kaka ji tsoro ibrahim kaka ji tsoro inna ursilna ila qaumi lut sai suka bashi labari kenan shi ma bai gane komi ba bai gane mala'iku ne ba sai bayan wannan tsoro da ji suka bashi nutsuwa su manzanni ne daga Allah amma zuwa ga ina zuwa ga wannan wanda ya imani da cikin farko wanda suka hijira tare an ci daji da lut to yanzu kuma ya san da mushkilar lut ibrahim alayhi salam iya labarin fitina sabuwa a duniya wanda ba taɓa yin ba lut alayhi salam ya gamu da fitina ta ilwadi ya yayi sun kiya yanzu lokaci ne yayi kenan na gamawa da wa'annan mutane tun da dama shida mala'ika bai zawa dama sama lahiya a zuwa kafa ana shigan taka a kaza kenan lokaci yayi suna ba shi labarin cewa an aiko mu ne zuwa ga lut ita wannan mata umaratu qa'imatun fadahika قالت يا ويلتى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن
na'am Allah ce wa mar'atu qa'imatun lokacin da ake wannan tattaunawa matar shi tana tsaye a wajen waɗannan mala'iku da ake tattaunawa sai ta ji labarin an an zo za a gama da mutane ba ta hikar dariya ta kama ta nan da ta farin ciki za a gama da mutanen manza ba ta hikar to ita wannan baiwar Allah wadda ta yi dariya mun san da jauna tsohuwa ce mai imani wanda fara imani da shi Allah bai ba ta aihuwa ba tsawon zamani na malaman tarihi na ce shekara goma tara zuwa da wani abu dai ba kasa da goma tara wanda an ga an kare maganar tsaiwa ta kare ta dangana yanzu ya gaba da suka ba ta ji suna tana tana wani dariya Allah ta fafarci na bisa ya ka ba ta bushara da samun da hada hada sunan nan aka ba ta bushara da samun da ishaq ba ba kare ba wa min wara ishaq yaqub kin wannan ɗa ne mai albarka cewa shi za ka samu ɗa mai suna kuma wannan ɗan bayan shi ma a kone annabi suna yaƙub don annabi yaƙub na isra'il shi ne ɗan ishaq don da muka ce a hausa banu isra'il banu isra'il suna ne na yaƙub iyan yaƙub kenan kenan wannan ɗa yaƙub shi ne allah ya ma albarka da dukkan ɗan annabawa da suka zo ta zuriyar ishaq sun hoto ta zuriyar yaƙub sai kira suna a ci annaba a ci annaba banu isra'il ko ce banu isra'il tushen ishaqa ne eh kaga dole tsohuwa daga baya abin yazo an wata dukkan iya annabawa duk abin da ya biyo bayan ishaq kuma annabin na diyan da aka ta aihuwa iyan iyan aka bayan ishaq kuma shi Allah ba shi da aka ce kuma annabi annabi Yusuf duk da magana cewa Yusuf su ne ba duka bane annabawan Allah ba na wanda ke da annabi Yusuf shine annabin Allah tabbataccen abu kenan dai wannan zuriya daga nan Ishaq da annabin da ya zo bayan bayan bayan bayan annabi bayan Ibrahim salam bayan Ibrahim bangaren Ishaq suka zo ɗaya ya zo tamkam a ce tamkam da suka gaba ɗaya shi kuma zan Allah ya zo ta ina ta bangaren Ismail shi ɗaya shugaban gaba ɗaya na annaba gaba ɗaya sai ta bangaren waccan Ismail amma sauran annaba mahin yawa sun zo kai duka ma bayan Ibrahim sun zo ta zuriyar Ishaq shi na kita kenan da yahudawan kenan ce da larabawan dan uwa da dan kane ne eh larabawa bangaren isma'il zama ce yahuda ko banu isra'il bangaren ishaq din ibrahim da salam ke zo na tsohuwa an ba ta labarin samun da ishaq kun bayan ishaq za a samu yaqub tunzujin wannan magana tsohuwa قالت يا لي يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالت يا ويلتى صوتتي كيتنا ويو متى ويو ni yanzu a alidu ana ajuz shi yanzu ni zan ayu wa ana ajuz kuma ina tsohuwa kaga akwai mamaki can cikin cikin zariya ka faɗa faɗa imanu a tuki sarar tafsar ta jaha ba ka alaƙa hiyar sun sarki can cikin zariya Allah ce da ta shi haka sai ta tunkaro tana iyo
فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم Allah ce fa aka bada mana su fi sarratin matan Ibrahim sai ta tunkaro tana ihu tana kururuwa fi sarratin fa saka ta wajen ta bigi fuskarta ta mamaki ta bigi fuskarta an labari ne ta bigi fuskarta ta ce ni za a yi an ajin su akin ni za ina tsohuwa kuma tsohuwa ma akin wanda ina budurwa ma ina ma sabuwa ni akin ma ce ba na akin ba ta wadda ba ta aiwa can daman tana karaman ma ba ta ce wadda ba ta aiwa kuma a yanzu a ce in aihu ina tsohuwa qalu kadhalika qala rabbuki inna huwa inna huwa al-hakim al-alim كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم suka ce qalu kadhalika haka nan kina tsohuwa bakarariya da juya haka nan qala rabbuki haka nan ubangiji ke faɗa shi kuma wannan magana inna huwa al-hakim al-alim eh goni ne kuma masani shi yace za a yi shi ne ana gani ta ce ya wailata ta ce kai tona a alidu ana ajuz ni yanzu zan ayu ina tsohuwa wa hada ba'ali shaykha kuma wannan miji nawa tsoho abin akwai mafasiki e ni tsohuwa mijin tsoho kuma aihu inna hada la shay'un ajib ce gaskiya wannan lamari wannan lamarin in aihu abu ne mai tsanin mamaki ajib abu ne mai tsanin mamaki da suka ce mata ƙalu قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد
ƙalu a ta'ajabi na min amurillah tsaro Allah da kina mamakin lamarin Allah mai magana wa Allah ne kina mamakin al'amarin Allah da rahmatullahi wa barakatuhu alaikum jin kan Allah da raman Allah albarka Allah ta tabbata a gare ku ahlul bait sai suka masa addu'a Allah muku albarka kinan gida ne mai albarka eh innahu hamidun majid shi Allah mai wannan magana abin yabo ne mai girma ne shi yace za a yi kuma karkashin wannan malamai ke kawo masalar matar tana nan wannan hidima da ake nan maganar kamar bukhari babi na musamman yayi babu kamar mar'ati ta fi al-urs daga ta ala rijal yake magana mace ta tsaya ta yi hidima ga bakin mijinta wannan zamu ce na addini da al'umma ce kayan mu yace imam bukhari he babi ya kama wani sahabi naga usaid usaid asaidi lokacin yake ce da ya arme da ya amarya imam bukhari ruwa ya kawo babu na musamman yayi kan hidimar mace balle ana aka yi angonci matar ta hidima ta kawo abinci ga baki sai ya kawo wannan na cikin ta suna kawo magana ta cikin ta wani aya cikin wud suna kawo wannan magana ta mace hidimar mace akan baki mijinta imam bukhari ya karuwa wannan usaid sa'idi yace lokacin da ya almi ya gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai gidan shi aka yi walima abincin da aka yi ya ce ita matar take ka abinci tana ajiyewa ita ba matar ta anabta sabbin hidima haka kenan a nan idan mace tana cikin fitila ta musulunci ba tsoron wata fitina ba laifi ta kawo abinci ga bakin mijinta alƙashin wannan babu da malam bukhari yayi kuma kan wannan magana ta wannan zamu ce wannan ta mace ba mu ba nan dai dole baiwa Allah dai kenan tana nan da ita aka yi hidimar yanzu wannan baki baki ne daga Allah subhanahu wataala na mala'iku ka san hikima Allah dibo mala'ika kenan kaga canzawa yake yanzu a siffa ta mutum kuma wannan matsayin shi na manzon Allah bai gane ba mala'ika ne kenan da kowa ka shiga kamar da manzon Allah sallama yanda mala'ika jibril manzon Allah na iya raye sahabbai suna nan mala'ika jibril ya zo a siffa ta mutane wani sahabbai ba su gane komai ba amma shi manzon Allah ya gane shi yanzu tambayoyi abin da zai shahara ne tambayoyi akan islam ko akan rukunin imani da na musulunci ko da isan kaga ai duk wani kowa ya gan shi amma sun ga ganin da ba su san ba wane ne ba suna ga suna ganin bala ce balare ne cikin farin fes cikin kaya farin fes cikin kyakkyawan shiga shi ne ke bata mamaki na ɗaya suka ce bako ne ya kamata bako a ƙarshe ya yi jina-jina ya fi tutu ba za cikin tsara to suka ce mutum ya zo cikin fararen kaya fes cikin kashi cikin farka ma ba wani ɗaya alama wala a jikin shi amma kuma a cikin mu babu na zai shi shi ne suka suka mai wani gallo akwai abin mamaki ya zo ya tambayo shi ya ƙare kaf ya ƙare ya juya ba san abin da ake ciki ba san kowa sai bayan ya ƙare ya kwana manzala ce zo kira wuce suna leƙa babu ya bace ya ce dama ya ce mala'ika jibril ne ya zo ce karantar da ku addini haka irin mala'iku an ga mala'iku a badar haka dihiya na kata mala'ika jibril ya kan zo wajen manzan Allah da sifa ta shi dihiya ta kalbi dihiya cikin sabai ne mutum ne mai kyakkyawar kama za ka zata su kowa nan da hefce dihiya ne ba dihiya bane ba mala'ika jibril ne ya rasu la da na na cikin diya fansa diya fansa tan na ce ba diya bane ba malaka jibril ne zo ke suna shiga ta mutane irin mutum shiga suka ma ibrahim wanda shi ma bai gane ba sai daga baya sai aka mashi labari cewa mu manzani ne ubangiji yanzu kenan an ba ibrahim bushara tsohuwa ta ji bushara kuma an ta kace mamaki al'amarin daga Allah yake daga mai hikima masani shi wannan bayanin kai ba ruwanki ba haka za a kura kina tsoho iya tsohon haka Allah kaddara za a samu da yanzu bayan tattauna falon masu haɓa ibrahim rau فلما ذهب فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواع منيب ya ce falamma zaba an ibrahim rau yanzu ibrahim alaihissalam yanzu zai kenan maganin tsoro ta wuce ya gane da zuwa ke tattaunawa ga bishara ta zo da ya samu nutsuwa shin Allah ce falamma zaba an ibrahim rau lokacin da tsoro ya tahi ga ibrahim gidan tsoro ya bar shi waja'atu bushra kuma ga labari albushir ya zo yanzu kuma ya gashi jadilu na fi qawmi sai gashi zai yace ko magana tattaunawa a wannan zamu ku zamu halaka da mutane lut inna fiha luta a cikin akwai lutuwa sai na na alamu ban fiya yace a cikin garin ku halaka da garin lut alhali a garin akwai lut annabi Allah sai na na alamu ban fiya min ko min ka sanin su a cikin garin ka ga ka ga labarin lut a cikin garin ka ga labarin lut a gari mun yi ka sanin su waye a garin shi ya kamar za a halakar da gari da annabin Allah lut mun yi ka sanin su waye a garin zai mutu shi bai hallaka kenan bayan wannan tsoro ya tafi yujaduna fi qawlu sai ya shiga tattaunawa cikin lamarin annabulu ka halakar da su kaza kaza dai amma labari dai kai damu sai san su waya cikin garin Allah ke bar Ibrahim inna Ibrahim la halimun awwab kumuni Ibrahim salam bawa ne mai hakuri mai kaskantar da kai wajen addu'a bawa ne mai komawa zuwa ga Allah la halim kuma awwa kun munib ne yanzu bayan haka kace ya ibrahim ya ibrahim a'rid an hadha innahu qad jaa amru rabbik wa innahum atihim adhabun ghayru mardud yanzu suka ce ya ibrahim a'rid an hadha wannan magana ta lut mana kabarta ka kaula kan ka shafa kanka lafiya magana lut ka shafa kanka lafiya ka farka an riga an kare innahu karja amon rabbi yanzu umarni ne zukurin abu ne yanzu lokaci yanzu umarnin ubangiji da na halakar da su yayi innahu atim azaban ghayr mardud yanzu lokacin azaba ce kuma azaba wannan ba a ture ta ba a fasawa mun kurum mun zo ake ne kurum mun zo ake ne kurum mun zo zartarwa ne kurum an rige an kare wani umarni ne wanda ba a koma bai ba a koma baya Allah ya ta hukunta karshen su ya zo wannan magana ce ta annabin Allah Lut kun zama ji labari ci gaban karatun mu yanzu ne dan Allah ce idza dakhalu alayhi fa qalu salama qala inna minkum mujlun yanzu mun san me da ne tsoron ko ya ce shi ne mai tsoro ya tsoro qalu la la la tawjal inna lu mashrik bi ghulamin alim makaranta wannan ba suka ce karta qalu la tawjal inna nubashiruka bi ghulamin alim me yace qala abashartumuni ala an massani al-kibaru fabima tubashirun Allah ya ce qalu la tawzan anan kenan da ya bada magana tsoro iya tsoro aka ce kakka ji tsoron komi inna nubashiruka bi ghulamin alim nan ana ba labarin siffa yara wannan wani yaro ne mai ilimi alim alim ne masani ne dan annabin Allah ne annabi ishaq alim ne qala abashar abashartumuni alama sai la kibar kenan ba magana matar aka mata ta jaje ko ni tsoho ni tsoho ashe shi ma mijin yayi mana magana ta tsohuwa shi ma Ibrahim kin yanda ta jajin tsohuwa mijin tsoho shi ma ya kai wannan jaje a bashar tumuni alama sanar kibar za ku ban bishara ta aihuwa ba na girma sai na ga tsoho ta tsohuwa ba na biya ba shi ka yana Allah ya ma ya iya ga ya za a yi bayan tsoho ina tsoho za ku ban bishara ta samun ɗa ina tsoho sun mutum a kan ka zaka mai labarin me wannan labarin wannan labarin wata irin bushara ce akan akan akan wani irin bushara akan me zaka fi irin bushara ta da a wannan hali nawa qalu bashara qalu basharnaka bil haqq fala takun min al qanitin qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih
yanzu kenan shi ma da ya mamaki irin wannan bushara ta samun ɗa a matsayin shi wannan shekaru nashi a ce zai aihu iya ganin akwai matsala akwai mamaki shi ne ƙalu ta mishi ina bashar ƙalu bashar naka bil haq ibrahim wannan bushara ma bushara ce ta gaskiya ba wasa ba ne ba ba wurgi cikin magana bashar naka bil haq bushara ce ta gaskiya tabbas haka zai wakana kun fala ta kuma munan kantin kada kuma kada shiga laye masu yanci kamar kada shiga laye masu masu masu yanci kamar rahama Allah kada shiga laye masu masu nufi wata alheri a kaka haka shine qal kuma ya katamina da hima da kanshi tunda magana mutsalle sun me kenan tambihi na kada shiga laye masu yanci kamar rahama ta Allah qala wa man qad min hamdillah yace waye zai yanci kamar wa man qad min hamdillah wane ne yake yanci man qad min hamdillah yace wa man qad min hamdillah rabbi wane ne zai yanke kamnar samun rahamar ubangiji shi illa dalul ai batatu kenan batatu marasa alqibla sun suke yanke kamnar samun rahama ta Allah kenan da ka tare mu imani kullum kayo hatal alkhairi a wajen Allah kayo hatal rahama ta Allah jinkan Allah gare ka amma ce a wani hali bawa ke hatar alkhairi ka zamanto bawa ne na kwarai tsakanin kai da Allah ba matsala kai kuma imani shi kuma Allah bai tozartar da kai kaga ce zaka zama dan shigantaka kai abin da ga dama kuma kace zaka samu abin da ke so wannan matsala ce nan kenan kai kanka ka sa alaka alaka da Allah bai wa Allah maka ta misali ka san Allah bai sunna Allah cikin bayi bai tozartar da imani ba zaka cikin mugun hali kuma ya san mai imani da misali muke dauka tsisa da muke kana kullum muna kata ta wannan ta wannan uwais ba sabi ko uwais wasan kayan was wannan bawan Allah na wannan cin bugabar burin sai durej aka ba na bane ba amma imanin shi da Allah alaka shi da Allah ya san kurin Allah bai kurta da shi kurin an mai sharrin cewa kai dan zina kai zina ko ya gaba ni hudda shi ba Allah ba ko ya ce a kawara Allah ka Allah bai bishi wayi ba bace wayi amma alaka shi da Allah imanin shi da Allah Allah bai kurta da bayan Allah yace kurin a kawara yaro a zanen goyo bayan ya yi tsalla a ka abin da aka ce ya ɗaura hannu kan cibe yaro ce yaro mana abu waye ubanka yaro kaga nan ƙarin imani ne yadda da Allah ne kurin kuma Allah ya hudu shi yaro ce wani ne babana ya magana kenan akwai kenan mai imani bai kamata ba ya ka yanki karan rahama ta Allah ka zanto na kwarai kuma kai fatan rahama ta Allah sun Allah ce bai tarata da bawa na kwarai kina ce musu kenan waye ke yanki kamuna da karama ta Allah in ba batattu ba yanzu ne Allah ce gaba bayan wannan qala fama khatubukum ayyuhal mursalun qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها من الغابرين قال فما خطبكم أيها المرسلون yanzu bayan duk wannan bushara bayan tattaunawa yanzu ku waɗannan 'yan saƙo me batun ana yanzu kuma da me kuke tahe yanzu yake yasa mai bayani dalla dalla yaya ne za a yi eh yaya ne ya sauji labarin tafiyar su qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin mu dai yanzu an aiko mu ne zuwa ga waɗannan mutane mujrimai kenan shi kaman akan hanya ne da fasaji ne aka biyo aka wani bishara akan hanya ne ta hiyar ku zaka zai ku biya gidan ibrahim ku ba shi bishara ku huce ma babba ake zu ga ainihin labari ta kuma ake zai ta azaba ta rama wasu e azaba ta zaba wasu a can a hudu wasu to nan kukurin labari ne kudin bishara ce aka ba ibrahim yanzu bishara ta kare yanzu a ta wajen misulikin aiki abin da ya kawo su suka ce inna ursilna ila qaumil mujrimin an aiko mu ne zuwa qaumil mujrimin mutanen banza mai yagun mutane illa alalu inna lamunujuhum ajma'in su kina wannan garin kenan duka za a halakar da shi amma banda muta iyalallu ɗan gidan shi amma a gidan ma an ware illa mar'atahu a gidan gaba da kaf kowa zai tsira sai matan shi muguwar mata sai sai ita alashi kaddara na inna halamin al-ghabirin ita mun riga mun an kaddara Allah ya kaddara tana cikin za su saura cikin azaba ba ta tsira anan za a bata cikin zama azaba amma duka gidan gaba daya yanda lut da iyalan shi za su wuta to me ce yalla فلما جاء آل لوط المرسلون إنهم قوم منكرون
قالوا بل قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون ينزو kenan gama abin an takaita maka abin sun kare gidan Ibrahim alaihi salam wani ɗan tawaga na baki a ce takwas ne nawa ne kai ba rufa da fitar tawaga da Allah da aka manzan Allah ko Allah ya mu labari ba suno ne da wani ce ba takwas ne sha biyu ne hudu ne kurin dai baki ne na mala'iku kurin ka huta eh mana ne jama'a da ta mala'iku ne kurin yanzu sun kare gidan Ibrahim alaihi salam kuma ya sun zo gidan Lut yanzu ga sun a gidan Lut falamma ja'a lutul musalun lokacin da wa'annan manzanni suka zo gidan Lut qal innakum qaumun munkarun kenan shi ma dai da suka zo bai gane ko suwaye ba don za mu gano ina ta da hankalin shi ƙalubar ji'inaka bilhaq ji'inak bi makanu fiye matarun mun zo maka da abin da suke shakka na azaba suna musu wa'azi ku yi tsoron Allah ku yi tsoron azabar Allah suna kan babu azabar to wannan abin da suke shakka suke kokonto na azaba yau da shi muka zo eh mun zo da abin da suke shakka kan shi yau ya tabbata kuma wata zaka bil haq mun zo da labari na gaskiya wa inna lasadiqun kuma lalle muna ga magana ta gaskiya ce tabbas haka zai kana yau lokacin su yayi kariya ta kare yalla ta gaba فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون yanzu kenan nan bayan da ya tattauna da su ya gano mala'iku ne yanzu kenan ba mutane ba ne kuma yadda ya tada hankalin shi zai san ga matsayinsu kuma sun ba shi labari shi ina ma'ajin musubur ita da subur bai karib sai ce gwar mutane naka lokacin asuba asuba tana yi sun gama yawo an kare shi ya ce to yanzu kai kayan asubar ta yi fa asira bi ahli ka bi qit'in min al-layl ka bi dare da kai da iyalanka ku dauki wani yanki na cikin na kayan asubar ka dauki na bashi nan zabi cikin dare dai ka bi dare da iyalanka ka dauki wani yanki na dare ka huta da kayan asubar ka huta da iyalanka wattabi adbarahum kenan idan idan suka bi suka wuta ka ba su kenan ka daka su kenan ka tura su kai ka baya wala yaltafit minkum ahad kenan kai uban gida man ka na annaba ka sa su gaba kana daga baya to kenan wani abu zai wakana aka ce wala yaltafit minkum ahad kan wanda kenan ka ji ka kawaya kan wanda ya waya cikin yanzu a ji da wani abu kan wanda ya waiwaya wa madu hajji tumarun kurin ku ci gaba tafiya ina ka ci gaba ka tafi kurin ina ka ci gaba kurin ka bi ba ruwanka ka bi kurin ka ci maka kurin ina ta kenan suna tare da jagorancin mala'ika eh suna tafiya kurin ku kai kurin kuma kuma ku bi ka bi kurin hanya kun gaba hanya ina ci gaba ka kurin ka bi nan kurin in me gaji kan wanda ya waiwaya sai wannan tsohuwa ta ce da kamar da Allah insha Allah kina wannan da haka aka yi mashi cewa kurin ka bi hanya ka bi dare ka sa sa a gaba ka bi baya in mu gaji kan wanda wa a cikin kurin ku bi hanya kurin na sabu kurin wa qadayna ilayhi zalika al wa qadayna ilayhi zalika al-amr an dabira ha'ula'i maqtu'un musbihin wa qadayna ilayhi zalika al-amr wannan tsari da aka mishi ka wuta ka sa su a gaba ka bi baya an gaji a kwaje wani ƙara kan wanda wayo wannan haka Allah ya hukumta wannan lamari ga annabin Allah do cewa anna daibir haula maqatu muslimin wa'annan mutane ke mutanen shi wasu cewa Allah yau asuba tana yi duka Allah zai tumbuka su gaba daya kenan ɗaya su ta kare daga yau duka sun gama yau gaba daya yau sun kare eh gaba ɗaya yau Allah zai gama da su a lokacin asuba kuma haka aka yi ne Allah ce yanzu وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون
yanzu Allah ce waje ahalul madinat istabshirun kun san haisu alwadi ne sun ga baki sun shigo gari samari kyakkyawa kyawa da mala'iku ne su a siffa mai kyau suka shigo garin da an gansu kuma suka yi gidan lu shi ne can yadda su sun zo istabshirun ana horon ciki baki sun zo kamar da ka san mutane kan suka yi mata sun shigo gari a sun zo ka baki yan mata gidanka ka ga ana kai da kawowa ana zirkiya ko samari haka baki mata su shigo gari haka ne kira yanzu ya gasu nan an an zo ana bushara baki sun zo istabshirun aka zo kuma gidan du aka da ma da ƙarfi sai a hudu su qal inna haula'i dayfi fala tafadhum ita wa'annan baki na ne kaka kuma jaddani kaka kuma jaddani bakina ne iya suka bakina ne kaka kuma jaddani eh kaka kuma jaddani wattaqullaha wala takhuzun wattaqullaha wala tahzun qalu awalam nahaka awalam nanhaka 'anil 'alamin wattaqullaha wala takhuzun ku ji tsoron Allah kaku kaku kaku bakanta mun rai kaku kuma tattani ku ji tsoron Allah kenan ku sha masa lahiya iya makiya qalu awalam man haka anil alamin kai lu ba mun hana ka ba aiji irin wannan mutane ka boye mana su ba mun hana ka ba boye irin wannan mutane kenan kai ai ba ka boye su ba mun hana ka ba kenan da musu har sun zaka kashan kenan ba an zo hanawa yake bai so suka da sai amma kashe ba mun hana ka ba boye irin wannan ma'ana bakan aikin abin da muke abin da muke so irin waɗannan bayan Allah ba halaka boye irin waɗannan ba qala ha qala haula ibanati in kuntum fa'ilin subhanallah qala haula ibanati in kuntum fa'ilin wannan abin da kuke nema da wannan baki nawa in hasha kuke ga diyana nan mata a ce ɗiyan shi duka ɗiyan al'umma ɗiyan annabi ma'ana ga ɗiya mata nan ku je nan ku biyar ƙata ku ɗiya mata ba maza ba ga ɗiya mata nan an haku da sha'awa ku biya buƙatar kuma a nan ta wani suka ce wala kada almata mana fifi ma suka min haƙ wala kada ta alama nurit cikin wurin قالوا لقد علمت ما لنا
kenan nan ka kaba ta mana lokaci ga iya mata ga wai ga iya wane ne su ce walaqad alim walaqad alimta mala nafi banataka min haqq ka san sarai ba mu bukatar mata sai ka gama magana mata ken da man ka san sarai mu bukatar mata ba za mu je mata kan sarai ce wanda ka ta'ala ma nuru ka san mu mu sarai kenan mu maza muke sokura ka kama magana mata kenan nan kama bata lokaci magana wa gajiya mata nan a ka san sarai mu ka san sarai guru mu kur mu maza muke sokura eh ba mu da bukata kan iya mata wa innaka ta'lamu ma nurud ka san mu mu sare kidan ka bata mu lokaci yanzu kenan ka lutsa nan ba yanda zai an ce bayan wannan abu suna neman su kare kyaure ni nan dai Allah ya ce la'amruk innahum lafi لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون
nan bayan wannan labari ne Allah subhanahu wa ta'ala ke ba mu labari yake cewa la'amur kuma Allah yana rantsuwa da rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana rayuwa rantsuwa da abin da yake so an ce Allah bai taɓa rantsuwa da rayuwa ko babban banda shi manzo Allah kadai Allah ya rantsuwa da rayuwar shi sallallahu alaihi wasallam Allah ya rantsuwa da rayuwar shi annabi sallallahu alaihi wasallam la'amur ina rantsuwa da rayuwarka innahum su wannan mutane mutane la fi sakaratihim ya'mahun su ga abin da ke gaban su azaba ta zo amma har zama duk wani da aka tayi har zama ta zo malakun sun zo su ji sun samu abinci abin mai bukata kace hauka sun rudu da ciki suna cikin banna an yi wa'azin an yi wa'azin kuma gadan gadan azaban mata zo mala'ikun ma halakar da su amma suka so da su zasu suka yi ma da ƙarfi su ta su musu diwadi ta suna cikin dimo Allah ta suna cikin dimo eh sa cikin magagi na dimo ba shi biyo shi ana duk wani abin da aka sai har mai halakar da kai yazo kace zaka yi da shi can da Allah ce fa akhadtum sayhat mushrikin فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل
Allah ce fa akhadhatuhum sayhat mushrikin nan kenan lokacin an ce da maza asuba na ko don su a gaya maka da asuba gari ya waye amma daidai hudawar rana aka musu tsawa a ce wannan mutane sun da azaba iri-iri ga tsawa ga ruwa na na bala'i kuma aka musu juhun waina haka Allah musu ya ce sahasu musu hatin mushirkin lokacin asuba hudu rana tana yi tsawa ta kama su faja'alna faja'alna aliha safilaha muka yi mata juyin wani aka mai da kasan garin ya koma sama aka yi naka garin juyin wani aka kish eh wa amtarna alaihim hijatin min sijin an musu ruwa na duwatsu ga sato na wuta ka kenan ga wannan tsawa an musu kenan azaba an musu ruwan duwatsu na azaba a takaice sun samu da azaba nau'i nau'ukan azaba nan waje ce garin wannan yau iya nan a cikin duniya wuri ne ba baka wannan neman ya ka bincika iya nan kasar Palestine za kai ka wurin yau iya nan cikin kasar Palestine wannan wurin za kai ka wurin kuma iya nan har da sauran irin naka ce lak wurin ya kuma da lakace wurin wurin lakace an ce kusan an ce kusan kusan tsawon kilo 80 kusan kilo 80 take lakace har sana nan tsawon kasai kusan kilo 80 lakace kuma ce a duniya babu lak irin ta me lakace lak kamar ce ido irin ruwan chad shi na lak irin ruwan chad ba ruwan sama bane aka zuwa ruwa ne da lak a cikin irin ruwan chad ne gulbi ko gulbi irin gulbin chad haka take tana na hayya tana na hayya duniya kuma ce babu lak irin ta a duniya da ce ita ce aka ce kowa san dai ita bata cikin teku amma kuma aka ce gishirinta ya limka ruwan teku so takwas don ga ruwan teku gishiri gare shi wato to gishirin wannan na mutane su dun ya haina teku so takwas sai an mika sai mutum mutum a cikin bebe saboda abin na kitin na abin fizik shi na abin an mutum shiga bebe bebe tsiya take bebe dauka mutum mutum bebe tsiya ciki iya nan ruwan har iya nan kun ba abin da ke mutum ba dabba ko da jikin ba dabba kamar nan zai rawa dabba ba dabba take rayuwa cikin shi balle magana ciyawa iya nan kurin ruwan kallo ne kurin na kallo kallo ne eh aya ce kurin yace faja'alna 'alaiha safilaha muka mai da ƙasan saman garin ya koma ƙasa wa amtarna alaihim hijata min sijil muka musu ruwan duwatsu na gasassan laka hijata min sijil hijara kan duwatsu kuma sijil na gasassan laka kenan laka gasassa aka musu azaba da ita Allah ce inna fi dhalika laayatin إن في ذلك لآيات للمتوسمين Allah ce inna fi dhalika laayatin lil mutawassimin wannan abin da ya wakana ga mutanen Sodom mutanen Lut kwarai abin gani a lura ne ga masu tsayawa su lura su wa'asu da wani amari mai tsaya da abin da kai ya tsaya ya ba da hankalin shi ya lura me yayi a cikin nan girga mata ga masu lura ga masu tunani aya ce a gare su san ga yanda Allah ke ma irin wannan abin ga yanda Allah musu a musu talala a musu talala amma ƙarshen lamari ga da yanda Allah gama da su mun zama ta ne yanzu wani Allah kan zai da su na yanzu ma nan abin yanzu ma ana nan balle a turai har afirka har da magara akwai masu luwadi tabbas akwai masu yi wallahi akwai Allah kiyaye Allah shirya su akwai kirik ta samari don sun ba mutum ba biyu sun shaza suna mun jajen abu wani shi misali ya tuba iya nadama to yanzu iya gudun yi mutu sami illa ka san kuma kirkin ta yan iska bisa baran kaga wani zakar ka tona asiri kaga ne mahallaka ka suna mai barazana yace wallahi ya bari amma suna mai barazana suna nan anan ga wallahi ya rubi mun da ya rubi mun da wannan a suna nan kullum kizik ce kullum suke suke ake liwadi a ɓoye kuma kashe cikin baka wuta an kawuta kuma ya gama amma abin da kamata na mugun abu ta ce ta ce haƙuri kurin ka da kuma da kurin Allah kurin kuma ka shiga ma kun kawuta kurin sham salayya to irin wannan abin da za a duniya iya nan da yanzu abin da ce ya wuce wancan manzu kuma san wanda mai zai da su da a yanzu gaskiya dukkan alamun kai labarin na yanzu sun yi na da yawa dan kaga da yanzu ga abin har ma ai abin za a yi ma daga za a ba a wasu wurare ai daga za a wasu wurare wasu wurare ana yaƙi a amince a amince da hakakin kuma ƙarshen duniya suna cikin turawa masu ba da ƙari ka hana mutane ‘yancinsu ne haƙƙinsu ne an zargi shugabanin ƙasa a ta saboda wai shi yana hana luwaɗi iya suka in luwaɗi su shi sa kenan su iya matsala kenan ya laihi iya aibanta luwaɗi wai luwaɗi laihi ne aibanta ta ma matsala ce a wajen wasu Allah ya da mu ita wa innaha labisa
وإنها لبسبيل مقيم inna fi zalika إن la'ayatan في ذلك لآية للمؤمنين in wa innaha labi sabili muqim wannan garin na gama labari iya nan su da ke magana su kwarai shako iya nan kan hanya ce sananna da kan garin garin iya nan akan hanya yake bai bukatar lalime wannan garin da aka yi wannan abun da aka halaka da mutanen lut iya nan kan hanya ce tabbatatta wadda ba boyayya ba eh inna fi zalika la'ayatan lil mu'minin wannan abin da ya wakana ga wannan jama'a kware abin aya ne abin gani a lura amma ga ga masu imani Allah sa mu da masu imani Allah kai mu rana ta insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh